iyalan gidansa da sahabbansa da duk wanda suka zo bayansa da biyayya a gare shi da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama kamar yadda ya gabata kutuba ce da take jan hankalinmu karkashin ayoyi guda uku a cikin suratul hujurat fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ya ku mu'minai ana magana da mu'minai duk wanda ya saba wannan ayar ba mu'mini bane ya ku mu'minai in ka na daidai da abin da ake fada to da kai ake magana in ka saba yanzu kai ba mu'mini bane ya ku mu'minai in ja'akum fasiqun binaba'in duk wani mutumin banza idan ya zo muku da labari da zai taba mutuncin wani ko kuma da labari da za a karbi haƙƙin wani a mayarwa wani ko kuma da labarin da zai sa wata shari'a ta zama dole a gare ku ko ba dole ba ko kuma da labarin da za a sayar da haƙƙin wani akan wani ko da labarin da zai sa a ga muzantawa wani to fa ta bayyana ku je ku nemi tabbas din maganan karka yadda ka dora ko kalma daya ko kalma ɗaya karka ƙara wani ya zo ya ce maka wane haka yake ga yadda aka yi ga yadda muka yi ka faɗi magana kan wane watakila wani ne ya gaya maka to karka yadda ka ɗauki maganan nan ƙarƙashin wannan zance da na karanta yanzu za mu iya hukunci da cewa lalacewar al'ummar mu ta wuce duk inda kake tsammani wani wanda baka san shi ba baka taba ganinsa ba wanda shi a gurinka ya dace zama abun tuhuma ce amma sai ya zo ya taɓa mutumin kirkin da ka san shi a saninka da shi guda saba'in nasa kyawawa ne in har kana da waɗanda ba masu kyau ba kenan guda talatin amma a wancan mutumin da baka san shi ba watakil saba'in kyawawa munana ne nasa amma sai kawo magana amma sai ka ɗauki maganarsa sai ka tsine wa wancan mai saba'in masu kyau ɗin ƙanƙanin magana ba wani kwana taba mutuncin dr ahmad gumi da aka yi a cikin satin nan a sanda wanda zai taba mutuncin ya zo ya yi magana a ƙarƙashin maganar na bi komen sama da 500 amma a cikin komen ɗin galibi zagin dr ahmad ake zagin bawa ƙallon nan ake yi a taba shi a ce ba ga irin malaman ba ya ƙwace wani mata ba ga irinsa ba ya yi kaza ya yi kaza ba wanda ya ɗauko kalmar ya faɗa tukunna yanzu shine masifa ba ba wanda ya ce an mar kaza an mar kaza shine masifa ba kai da daga gani kawai ka zo ka zagi malami ka zagi mutum ka ci mutuncinsa yanzu kai ne kake cikin hatsari kar a kawo magana kawai ka ɗauka in har za ka ɗauka ka yi mata fassara mai kyau ga yadda malamai dama suke ga ayyukansu ga kazaɗinsu ga kazaɗinsu ga kazaɗinsu wannan na fito da shi fili ne don a gane sharrin a kansa kuma akwai akan malamai da yawa da aka irin wayannan abubuwan sai wani kawai ya shato wani abu ya fada kaga wasu zo suna ta magana kai ma ka sa baki ko kuma yanzu ana zaune kawai wani ya zo ya ce maka ai ga yadda muka yi da wani wannan nan bashi da mutunci akan abu kaza bai kyauta mana ba kawai ya zo ya fada kawai kai kuma ka tashi ka je ka samu wancan ai wani bashi da kirki ai wani ya gaya min cewa bai kyauta kaza ba ka zo ka tuma wataƙil ba ƙarya ne kuma galibi ƙarya ne ko kwanan nan masallacin wani abu ya makamanci haka ya faru wani ai mun yi kaza da wane an ce min ga yadda aka yi da shi ga yadda aka yi na ce ƙarya ne ga maganan farko yadda take ga magana ta biyu kuma a kira wanda aka yi abin sai kun kira shi aka kira shi kai haka aka yi aka yi na farko sai wancan ya fara to kai ba haka gaya mini ce kai ne wawa kai me yasa da ya gama zaka je ka dora a gaba ba da kai aka yi ba ka taba mutuncin mutum ko muminai in kana cikin masu karewa to kai mumini ne in kana cikin wanda za a faɗi mutuncin wani a taba wani abu kaza kai ma ka dora ka fita daga mumini ka shiga layin fasikai an tusibu qauman bi jahala an gaya muku haka ne dan ku je ku je ku yi bincike dan kar ku shiga mutuncin mutane a aikin banza kar ku shiga mutuncin mutane ba da tabbas ba fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin karshen al'amarin ku za ku zo kuna nadama to zan dawo kan kuna nadama bayan naga wannan wannan maganan wani muna zaune da shi alkali ne sai ke tambaya na ce malam ya kaga wannan abun sai na ce haba da Allah haba da Allah kwakwalwa za ta yadda kwakwalwa za ta yadda yanzu da Allah in aka ce an kwa- an dauke maka mata an kwace maka mata don Allah wa za ka zarga matar za ka zarga ko wanda ya kwace matar tambayan ku nake matar kenan inda gaske ne a to ba ta son ka dama dama ba ta son ka Mun- mun daura daya na biyu da gaske ne an yi haka din an yi haka to mu wanda ya kwacen za ka zo ka yi mana magana ko iyayenta ne za su yi magana sannan gurin iyayenta za ka je ai in an yi haka sannan haka me ya faru wannan alƙalin yana magana sai na masa wa'in nan maganganu sai na masa wa'in nan maganganu ne da na masa wa'in maganganu ce gaskiya ne ana nan kuma sai gaskiyar ce ta bayyana matar da kanta zo ta yi magana a'a wanda ma ya karbi auren ya zo ya yi magana wanda ya kaza ya yi magana sai a comment na ga cikin magana mutum ɗaya kawai zan ɗauka a comment wani ya ce wallahi na cuci malamin nan yanzu damuwa ta ba ni da yadda zan yi na same shi na ba shi haƙuri ya yafe min zuciyata kuma sai ta ce kuma wallahi ka halaka Allah ne za ka masa ka je ka cika ka ka nemi tubansa da sharaɗi da ƙa'idodi in ka cika Allah ya yafe maka amma ɗan adam in ka taɓa mutuncinsa in dai baka haɗu da shi ba ka ka shiga hukunka wallahi sai an saka masa ka riga ka ci mutuncin ka riga ka yi comment din ka riga ka yi zagin yake cewa ya shiga nadama yanzu ina zai samu ya bashi haƙuri ya yafe masa babban mutum an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum najimina kar a kawo magana haka kawai ka dauka kar a ga maka magana kawai akan wane ka dauka a'a mu zauna me ke faruwa kira duka parties din kuma me ya shafe ka ma kai me ya shafe ka dan social media me ya shafe ka jahili me ya shafe ka me ya hada ka kanin ubanka ne me ya hada ka da shi malamai suna da ayyuka da yawa ba zan wuce wannan gabar ba ba zan wuce ganin gabar ba kaga malami kaga malami ya kyale shi da ubangijinsa mu ba 'yan shi'a ba ne mu ba 'yan shi'a bane da muke cewa sh- limamanmu ma'asumai ne ba sa saban Allah sannan mu ba 'yan ittihad wal hulul bane da muke cewa ubangiji yana saukowa jikin mutane yana samun shehunanmu ya shiga jikinsu ta yadda shehunka ko kaga yana shan giya ba giya yake sha ba kai ne kake ganin giyar limamai na shi'a suna ganin masu mane wanda yake sabon Allah karkashin fadin Allah bakin sarki qala wa min zurriyati qala la yanalu ahdiyadh zalimin to da ka ba wani shugaba wanda zai zama yana taba yana da kuskure mu ba haka muke ba mu aqidar mu Allah ya sa ka kashe mu akan aqida ta ahlus sunna ka sa kuma mu ahlus sunna ne aqida ta ahlus sunna shine babu wanda baya kuskure sai mala'ika annabin Allah zai yi kuskure sai dai shi bambancin kuskurensa a take Allah zai gyara masa sahabbai sa yi kuskure in akwai annabi a cikinsu Allah zai gaya masa ya yi kuskure iri kaza za a ko a wanke shi ko a yafe masa akwai kuma sahabban da su tun suna tare da manzon Allah ma Allah ya aiko ya ce da abin da suka yi jiya da na yanzu da gobe ma in sun sake an yafe wannan nassi ne an gaya mana ne kamar sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada zalika al-fawz al-azim kamar irin wannan group din kamar wanda suka je badar ku aikata abin da kuka ga dama an yafe muku daga yau duk abin da kuka yi an yafe muku shi yasa wani dan badar da yayi laifi laifin ya kai matsayin kafirci ma sai na umar yana gaban manzon Allah ya ce ya manzon Allah bari in yanke wuyansa annabi ya ce ina karka kuskura ya ce fasiki kai ya kira shi fasiki manzon Allah ya ce karka saki duk ba laifin da ya laifin zai zaka iya kai shi matsayin kafirci domin sirrin annabi ya dauka ya kai wa kafirai amma annabi ya ce karka kuskura karka kuskura kana da labarin ya je yakin badar ka san da Allah ya ce ku yi abin da kuka dama Allah ya yafe muku to wannan jumla ce ta sahabbai su an yafe musu to sai mu dawo katagori na gaba hatta mu kuma a cikin sahabbai hatta sahabbai suna laifi suna kuskure kuma da karamin zunubi da babban zunubi duk suna yi sai dai na gaya muku sharadi in annabi yana nan ba a bari su za a musu fada za a gyara su in abin da ya kama a yi kafara ne za a musu kafara in haka haka al'amarin yake to malaman mu zaka samu suna kuskure daya biyu kamar yadda kai ma kana yi malaman mu yan adam ne yadda malamin mu yake son naira kai ma yadda kake son naira malam ma yana son naira yadda wani abu a kasuwa malam zai iya kaucewa hanya ya ya- ya- ya kambaba kayansa a gurin sai mu ce malam bai kyauta ba malam ya ji bai ji tsoron Allah a nan ba malam yayi yadda ku jahilai jahili wanda bai san Qur'ani yake ba yau kayan kasuwancin sa yayi a ringizo ya dan yi ƙarya ya dan yi kwana amma zai taba mana malantansa ba zai taba mana malantansa ba a nan gurin sai mu ce malam a nan mu ba za mu dauda bi'an nan ba sai mu ajiye alkhairin sa da abubuwan sa za mu dauka mai amfani da shi to irin malaman nan wanda suke karantar da mu alkhairai suke mana ɗawainiya ya yadda a zage shi dan kai yanzu wannan dokta din ɗawainin da yake yi harkar good governance harkar waye duk yana ta kokari ne kan al'ummarsa ta samu abu mai kyau in yayi kuskure ma a abun ka san dai dan kai ake yi yanzu shi me yake nema a duniyar nan ka gaya min me yake nema da sauran malamai irin su Sheikh Abdullahi Balalo ka gaya masa ka gaya min me yake nema a duniyar nan Allah ya bashi rufin asiri Sheikh Sani Yahaya gonarsa ka je ka duba Allah ya bashi rufin asiri kawai malaman mu sun zauna kawai ba su da su sai dai kai jahili kai za su bi sai dai ka ce a siyasa ga yadda za a yi malam in bai yi haka ba ci dan iska ne malam din ah, you are very wrong kai waye baka daman ka zabi wa'ancan din kake ga wancan da zaka yi naka da dai ne shi malam ba zai zabi wancan ba kai nakan waye zai koya baka wannan ka bar malam ya zabi nasa a gurin da dama an bada wannan zabin to ban faɗi point da nake so na faɗa ba wallahi ba a taɓa malamai a zauna lafiya duk mai taɓa kowa ya zauna lafiya ranar da ya taɓa malamai sai ya- sai ya sai ya shiga sai ya shiga uku na gina taɓa wannan matsalar na nassanta ta baki da baki amma yau sai na nassanta ta to bari in bar shi a yadda nake faɗa daɗin kun san wani marar kunya a ƙasar nan da ba mai mulkin da bai zaga ba ba ɗan siyasan da bai zaga ba in yayi zage-zagensa sai an samu followers wajen miliyan ɗaya suna goya masa baya ya shiga ƙauyuka ya ɗauko hotuna ya ce ga gwamna kaza ya yi kaza ya shiga kano ya ɗauko ya ce ga gwamnan kano da mataimakinsa an yi cuwa-cuwan kaza an ɗauki kuɗi kaza kun tuna shayi ba irin cin mutuncin da bai yi wa kowa ba kuma yana zaune lafiya ya taba shugaban kasa ya taba sarkin kaza ya taba kaza ya taba kaza ya taba kaza amma ranan da ya taba malam abdullahi balalau har yau mutumin nan ya lalace an yi haka ko ba yi haka ba ka sake jin labarinsa har yau ya lalace a cikinsu wanda ya taɓa malam abdullahi balalo akwai ɗayan yana kaduna ya ci mutuncin malam jama'a da yawa a ranar da ya taɓa malam balalo mutumin nan wallahi ya lalace misali na biyu kenan misali na uku akwai mutumin da ya ci mutuncin malam abubakar gero su su uku ɗayan yana jos ɗayan babban mutum ne ma shugaban ƙasa ne ko wani abu makamancin haka malam gero ya zo ya addu'ansa irin nasa har suka mutu a lalace suka tafi na hudu akwai mutumin da a waƙa babu mutumin da zai- bai zaga ya ci mutunci ba ba wanda bai ci mutunci ba a waƙarsa amma a ranan da ya taɓa profesa fantami a ranan har yau ba shi da mutunci mutumin nan kuma ina ga mutumin nan in ba tuba ya ga- zuwa ga Allah ya yi nadama ya dawo ba ba mamaki har kiyama ta tashi kuma functioning ɗinsa ya tafi kenan ba a taɓa malamai a zauna lafiya kun san wane ne ku dawo daidai ko wanda suke taba mutuncin masu mutunci bar ma maganar malamai wanda suke taba mutuncin masu mutunci sarki bai san hawa ba bai san sauka ba kamar kazafi ka cutar da shi hakimi daga tanmun nan da suke mana aiki jauraban mu da suke kaunar mu shiga da fita suna da ra'ayi suna da son duniyar su su ba kamar yadda kai ma kake son duniya suna son kuɗi kamar yadda kake son kuɗi duk abin da kake so su ma suna so me yasa in sun je nasu kai sai ka sai ka sai ka kai saboda kai kai kadai Allah yi wa duniyar ne dan kai aka yi ne ka more su ba za su more ba kai mahaukaci ne in akan kuskure suka yi to sai ka ce ai ni ma ina kan kuskuren amma kuma dadan su yafi naka yawa kar a yadda ake taba kimar masu kima ni ina fada galibi ina cewa malami ne fa zaka zage shi anan ya zo masallaci yana jan ka sallah kai ka zage shi kuma kai kuke sallah tare ya daga hannu ya ce ya ce maka Allahumma man aradana bi su'in fa ajirhu bi nafsihi kuma kai wawa ka ce amin ya Allah duk wanda ya ambace mu da sharri yake rufe mu sharri Allah ka lalata shi kuma kai gulman saliman ɗinka kuma ka ce amin sai kaga kullun lalacewa kake amma in kana cewa Allah malamanmu nan ba fa mala'iku ba ne masu kuskure ne ba irin zunubin da su ma ba za su iya fadawa ba sai dai suna su ya fi girma ai mun san nasu ya fi girma makaruhin malami kaman kaba'ir zunub ne na, na- na- na jahili yanzu jahili ya zo da 'yan mata suna ɗaukansa suna jefa shi yana riƙe da 'yan tabarsa da wiwi ɗinsa da kwalban guldansa a can yana kaɗata ya wuce lafiya ƙalau malam ko yar babbansa ne aka dan yi mistake bawo ya kashe da ita a layi ta an samu matsala yar babban safa kaga ai akwai shubuha ko akwai yar shubuha banda malam to kun takura malam gaba ɗaya kun takura malam wallahi wani malamin ko gyada ba zai ci a hanya ba kuma wallahi mu ma muna so muna tafiya muna jefa gyadan nan wallahi muna so mu ba yadda kake shar da kyan nan kake tafiya kana yi mu ma ba muna so mu ga muna tafiya amma malam yana ganin a'a wani abu ne shi makaruhin sannan akwai problem malam yanzu yana wallahi jiya wallahi jiya ni wai ba na ba ta kwai sai da mai ko kaza ba ta sai da zakaranta ko ina ba basa diki to ai kaga matsalansa kenan jiya na fita bakina ya bushe a duniyan nan daga mai lemo na buƙaci lemon nan 'yan uwa na buƙaci ya burge ni lemon nan na ce mai lemo yanko mana da 500 ya yanko malam sule yana gefe na malam sule namu baba sadi yana gefe na na ce to a shasha ya ɗauka malam sule ya sha baba sadi na kallo har haka yake ni kuma zan yi na yi kiɗin mota na fara kenan sai na fara tafiya a mota da ce ban da malam malam ba zai yi haka ba malam ba za a tafi malam yana sha ba don allah ba a cuce ni ba wani ya ce wasu ya aka yi zama malami ne na ce falala ce allah ya baka kai haƙuri to duffa malam yana irin waɗannan takuran don ya yi tattalin abin da allah ya bashi ya zo ya isar maka ka karɓe shi a mutunci a kimanci amma malam shi ne abin zagi shehu ɗayi rubauci yanzu wani jahili jahili ya zo ya kira shi ya zage shi shehuwa ne a zage shi malamin ubanka mahaifin mahaifin duk sun zauna a gabansu menene mu wani irin tarbiyya muka samu muna da manyanmu muna da shugabanninmu muna da jincenmu shi ne wasu nake karanta musu na ce a gidan hadu suna akwai wuya wallahi wahala ne da ita ce akwai wahala amma ladanta yana da yawa shugaba ya zalunce ka ya gallaza maka ya maka kaza musuluncin mu yace ko abin da zaka masa addu'a Allah ya shirye shi dan ku shirye gaba daya Allah ya gyara shi dan ku gyara gaba daya Allah ya yafe masa shi kake fata wai haka aka ce mana mu yi kuma dole haka za mu yi in bai gyaru ba ba kuma shi ke nuna an je lahira haƙƙinka ba za a karɓa maka ba amma don Allah mu tsaya mu kula da haƙƙoƙin mutane na mutuncin mutane zagin mutane taɓa ƙimar mutane matar ka fa wani matarsa zai zo temple yana magananta kai wallahi wani ubansa ma zai zo ubana ni bai da adalci ubana bai da kaza a ɗauko maganar wani a faɗa kuma ka yadda a ɗauko maganar wani a faɗa kuma ka yadda Allah ubangiji ka yafe mana wannan khutuban guda ɗaya ce amma ko ɗaya bisa ukun ta ban yi ba in Allah ya sa muna raye wani sati zan ɗora a inda aka tsaya واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيئكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن إن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والإسيان أولئك هم الراشدون إتتزام يخطب أتقب أو نساتي الله يسامن رأي قوموا إلى صلاتكم وسوسوا بكم يرحمكم الله